وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا يمشيني للهدي آه يمشيني نأتبر درن لهدي درن بيغ وطن جماد الآخر جرى النبي صلى الله عليه وسلم daga Makka zuwa Madina tana da alif dari hudu da arba'in da bakwai daidai da ashirin da biyu ga watan sha ɗaya shekarar dubu biyu da ashirin da biyar miladiyya mun tsada wannan masallaci mai albarka masallacin juma'a na dafa Qur'an domin ci gaba da gabatar da karatu a cikin littafin Nabiyyar Rahma siratun wa durusun wa ibar wallafar al'allama Profesa Muhammad Sani Umar Musa Rijiyar Lemu Kano, hafizahullahu ta'ala. Wannan kuma shi ne darasinmu na goma sha ɗaya a cikin jerin girka su wannan littafi a wannan masallaci. Littafin da ke karantar da mu tarihin manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama da darussa da izina waɗanda ya kamata mu dinga ɗauka domin mu sami rayuwa mai kyau mu kuma yi koyi da tarihinsa. Salawatu Rabbi wa salamu alaihi fil akhirati wal ula. yau za mu tashi inda malam ke cewa qissatu bina'il ka'ba qissar gina dakin ka'aba dakin ka'aba daki ne wanda already dama yana gine an gane annabi ibrahim alaihi salam da ɗansa annabi isma'ilu su suka gina shi kuma sai dai ya sami matsaloli iri daban-daban an sami wasu mutane da suka rushe shi a wani lokaci a wani zamani an gani duk dai ko dai rushe wani bangare ko rushe shi gaba ɗaya ana samun masu irin wannan aika-aika don ko bayan rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama an rushe Ka'aba ya kai sau biyu ko musulmai ke rushe shi Hajjaj bin Yusuf Saqafi ya rushe Ka'aba a lokacin da yake yakan sahabin Annabi sallallahu alaihi wa sallama shine Abdullah ibn Jubair ibn Al-Awwam bayan nan a kusan shekara ta dari shida da wani abu mamanta ba akwai shekaran da mabiya shi a qaramita suka rushe ɗakin Ka'aba suka ɗauki wannan alhajar aswad ɗin suka tafi da shi can ƙasan iraki sai da ya wasu shekaru masu yawa a bayan rasuwansa sannan aka ɗauko alhajar aswad aka dawo da shi ya zo ranan da ake yawmul hajjil akbar ranan aikin haji ya zo ya dinga kashe alhazai sai da ya cika rijiyar zanzan da gawawwakin musulmai ya zauna a wurin yin ana ce shi abdurrahman ibn qurnut yana cewa aina tsayar al'ababi wa aina hijaratu min sijjil da wannan ke karanta tarihi ya san wannan ina fata an gane da kan ka samu labarin cewa an rushe ɗakin ka'aba to ba wani abu ne wanda yake bako a tarihi duk wanda ke karanta tarihi ya san wannan to sai malam yace qissatu bina'il ka'ba kissar gina ɗakin ka'aba to wani in yaji wannan zai dauka a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ne aka gina ta da ba ta a tana nan din amma rigingimu da ake tsakanin kabilun larabawa wasu kabila ta jurhum sun zo sun ainihin wato rushe ɗakin ka'aba ne وفي الخامسة والثلاثين من عمره الشيكرة تلاتين بيار na rayuwar annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallama, kinan kaga ana saura shekara biyar? Ko? a rantsar da shi a matsayin wa a matsayin annabi manzo wannan abin ya faru in hadama albaytu ba'da jurhum wannan ɗakin Ka'aba an rubuje shi bayan me bayan jurhum fa banathu quraishun sai quraishawa suka gina ɗakin Ka'aba an gani kabilar jurhum sun rushe ɗakin Ka'aba su kuma quraishu su ne dangin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama sai suka gina ɗakin Ka'aba ne falamma aradu wadu al-hajari تشاجروا من تشاجروا من يضع yayin da suka zo wajen dora alhajar al-aswad a jikin ɗakin Ka'aba to nan sai aka yi ringa rigima ana sa'in sa cewa ni zan sa wannan ya ce shi zai sa waɗanda su ce su za su sa an gani ana ta samun saɓani ana ta rigima فاتفقوا على أن يضعه أول من يدخل من هذا الباب ذاك تتن هكذا ينزل لكن كعبة أنا أقرن لقى وأن الحجر الأسود أميد شيء إن يجيكو تو ينزل شيء كذا كيف ذاك سابا نيما بذن سابا كوما بذاك سابا أما يزني اتفاقي duk wanda ya fito ta kofan nan an gani ta wannan kofan to shi ne nan wanda za a ba dutsen nan ya ɗauke shi ya manna a jikin ɗakin Ka'aba. An gane wannan? فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم من باب بني شيبة sai ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya shigo ɗakin Ka'aba ta ƙofar da ake cewa ƙofar Banu Shaiba fa amara bi thawbin fa wudi'a sai manzon Allah ya ce to tunda haka ne a ɗauko wani tufafi a shimfiɗa a ƙasa sai aka shimfiɗa fa'afaza al-hajara fawada'ahu fi wasati sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ɗauki wannan dutse al-hajar sai ya aza shi a saman wannan ƙillan da aka saka shimfiɗa an gane wannan fawada'ahu fi wasatihi sai ya ɗora shi a tsakiya wa amara min kulli fakhidin أن يأخذوا بطائفة من الثوب فيرفعوه sai manzon Allah ya umarci kowane ɗaya daga cikin waɗannan shawa daga kowane dangi cewa mutum ɗaya ya kama nan mutum ɗaya ya kama nan mutum ɗaya ya kama can a ɗauko a ɗauko hajar aswad ɗin gaba ɗaya a kawo shi baki inda za a sa farafa'uhu sai suka ɗago shi gaba ɗaya وأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضعه sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da suka dago dutsen shi sai ya dauki dutsen sai ya daura shi ya mayar da shi inda yake cikin ɗakin Ka'aba kun ji da abin ya faru an gane wannan ko kina manzon Allah ya zama wa raba gardama ko manzon Allah ya zama raba gardama ma'ana ya raba gardama tsakanin kabilar shi ta wa ta shawa yayin da ake wannan asali kamar da malaman tarihi suka ambata jama'a duk lokutan da aka gina ɗakin Ka'aba ɗin nan su shawa ba sa yadda mutum ɗaya gina duk kuɗinsa ya suke yi karo karo ake yi kabila kaza su kawo kabila kaza su kawo kabila kaza su kawo kabila kaza su kawo an gani misali a ce banu hashim su kawo banu taimin su kawo an gane wannan banu kuza'a su kawo banu tamim su kawo kowanne ya ayi karo karo kowa ya kawo kuɗinsa kuma kuɗin in za yin ɗakin ka'aba tana su mutane masu cin haram masu cin riba masu harka ta fashi da makami da sauran wasu miyagun ɗabi'u sai a ce sai kowa ya tabbatar dukiyar da zai bada a gina wannan ɗakin dukiya ce ta halal a cikin abin da ya mallaka kun ji yadda Allah subhanahu wata'ala ya so ya tsarkake ɗakinsa bai yadda a yi amfani da wata dukiya ta haram wajen a gina wannan ɗaki da ka'aba ba jama'a mun gane wannan ko Allah ya maɗaukakin sarki ya dace da mu durusun wa ibar darussa da izina da ra'a rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam al-harba an quraish manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya yi ƙoƙari ya hana ƙuraishawa aukawa cikin yaƙi inda an an sami saɓani a tsakankanin su ya raba gardama tsakanin su bi hikmatin laysat fawqaha hikma da wata irin hikimar da babu wata hikima sama da ita ku duba yayin da ya zo ɗaukan wannan dutsen bai ce ku bani ko sai ya ɗauka sai ya ɗora ba ko ai kowa ma ya huta sai ce a a ɗauka a ɗaura akan wani tufafi ko wani zani kowace kabila ta kawo mutum ɗaya sai a ɗauka a je a kawo a ɗaga sama gaba ɗaya shi kuma sai ya ɗauka sai ya makala a jikin ajin ka'aba kaga kowa dai zai ce shi suka yi mai su suka sanya saboda ya zama babu saɓani abin da zai nuna maka wannan abin da aka samu daga wa abu jahal abu jahal sun ware tare da shi da wani ɗaya daga sun mutanen garin makka yake kai abu jahal tsakaninka da allah baka tabbatar cewa abin da manzon allah ya zo da shi gaskiya ba ne ya ce wallahi na sani gaskiya ne kawai ba zan bi ba ne cikin me yasa yace mu da quraishawa mu da banu hashim fa haka haka muke muna ta gasa tsakanin mu muna kai komo sun ciyar mun ciyar sun ba da kyautan dawakai mun bayar sun ba da kaza mun bayar sai da muka yi kunnen doki yace hatta idza tasawaina sai da muka yi kunnen doki tsakanin mu da su kwatsam sai suka ce kawai cikin mu akwai annabi wanda Allah ke masa wahayi ce to ta yaya za mu kuma samu na annabin da ake masa wahayi yace na rantse da Allah ba za mu bi shi ba ba kuma za mu imani da shi ba kaji ka da ashe wannan kufru inadi ne kafirci ne na tsaurin kai shi yasa ya dinga cutar da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama wanda labarin sa yana nan gaba kaɗan za mu zo ji jama'a mun gane wannan ko Allah ka shirye da mu don haka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya yi amfani da wannan hikimar da babu wata hikima sama da ita wa kanat muqaddamata dar'ihi lil hurub wal shughul an al shu'ub wal umam ba'da an nubuwa wannan shine kaman shimfiɗa da manzon Allah ya yi wajen tunkuɗe da hana aukuwan yaƙi da dukkanin wasu sharrori game da ƙabilu da kuma al'umma bayan annabtarsa. Kenan tun kafin ya zama annabi yake wannan aiki na ƙoƙarin mai tun kuɗewa da hana aukuwar yaƙi tsakaninsu. Bi hikimatihi da hikimarsa, ƙoƙarinsa, zarangwana da Allah maɗaukakin sarki ya ba shi, wata alimihi da kuma karantarwansa, tarbiyyansa, wa rifqihi da tausayinsa wa talaqqufihi da tausasawansa fil umuri wajen bin al'amura sannu a hankali wal islahi bainan nas da kuma yin sulhi tsakanin mutane daidaita tsakanin mutanen da suke da rigima a tsakankanin su fa yakunu rahmatan lil alamin kama kana rahmatan lil mutaqasimin kenan manzon Allah ya zama jin kai ne ga dukkanin duniya baki ɗaya dukkanin talikai halittun Allah kuma rahama ne ga masu rigingimu a tsakankaninsu wajen warware musu rigima tsakaninsu wal mutaharibina da waɗanda ke yin yaƙi tsakankaninsu kabila kaza da kabila kaza ana yaƙi zai shiga sulhunta a samu daidaito a daina wannan yaƙi kamar ya daidaita tsakanin su ne al'ausu da khazraj yayin da ya je garin Madina a lokacin suna da wani yaƙi da ake fafatawa tun kafin Allah ya aiko shi ana ce shi harbu bu'at harbu bu'at yaƙi ne ƙazamin yaƙi wanda ake tsakanin suwa ƙabilun larabawa guda biyu mazauna kuma garin Madina su ne al'ausu da al-khazraj shi ne Allah ta'ala ke goranta musu cewa menene wa tasmu bi hablillahi jami'an ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم تكتنا دنئمر ألا أكوكم إذ كنتم أعداء يا يند أداكم كسن شيء abokan adawa da ƙiyayya da juna fa'allafa baina qulubikum Allah sai ya haɗa tsakanin zukatanku fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana kuka zamto da ni'imar Allah kuka kasance ɗan uwan juna wa kuntum ala shafa hufratin minan nar a da kun kasance akan gaba ta aukawa cikin ramin wuta fa anqadhakum minha Allah ya tsamar da ku daga wannan hanya ta fadawa cikin wuta an gane wal mutaharibin fi qaumin mutaqa'a ummiyin sannan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ya zamto mai yin sulhi tsakanin mutane biyu dangogi guda biyu masu yin yaki tsakaninsu cikin wata al'umma ‘yan kaɗan wanda su kuma jahilai waɗanda ba sa iya karatu ba ba su iya rubutu ba ina fata an gane mutane ne ‘yan kaɗan kuma gashi suna ta yaƙi suna kashe junansu har a waye gari sun yi mai sun ƙare ƙarfinsu kuma ya ƙare kenan in wani mayaƙi ya zo daga wani wuri nan da nan zai mai zai mutu ta ɗan kaɗanya kawai a wuce wannan wurin gaba ɗaya amma Allah subhanahu wa ta'ala ya yi aiki da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wajen daidaita tsakankaninsu. An gane wannan magana tana cikin musulmi tsayayisi da mustadrak na imamul hakim daga Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu. ثانيا سينبي إن قبول قريش تحكيم رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر وضع الحجر الأسود في مكانه من البيت الحرام دليل على رضاهم بصدقه وأمانته وأنه فيهم ذو خلق عظيم يتي للي أمن شواد قريشا وسكي نع النبي صلى الله عليه وسلم يدور ونندوث حجر الأسود wannan bakin dutse a wurinsa a jikin ɗakin kaba mai alfarma dalili ne ƙarara da ke nuni akan yardan da suka yi da manzon Allah da gaskiyansa da amanarsa kuma shi ɗin a cikinsu masu mai ɗabi'u ne kyawawa masu girma wa innaka la'ala khuluqin azim lalle kai ɗin nan kana kan wasu ɗabi'u da halaye masu girman gaske. Mun gane wannan, to tun kafin Allah ta'ala ya koma manzon Allah ya sanar da shi, ya koyar da shi waɗannan kyawawan ɗabi'u da halaye. Su kansu ƙwayan shawa sun tabbatar da wannan. An gane wannan amma sai dai ka kiyaye. Duk kirkinka, ka ɗauka cewa mutane za su yi ta yabanka, ƙarya ne. Mutane suna yabanka yaran daga mutu. amma kana raye an dinga zagi kenan wani ma da kaji ya baya kawo ne ce ma ya ci ya can ya wuce ai dai mu gani yana wani ɗaga mutane ka faɗa yana wani nuna shi wani ne ba wani waye waye wallahi kai ƙarya ne za a zo ana ana wani fanka ma ana nuna mana wani waye waye wuce ta shi duk za a yi ta yi a ce abin da ma ɗan kaza ne a ce ai tsawon ɗan ƙwallo ne ina ganin shi da ashe nan shi kai dan damba ne ma wanda yace kai ai tsohon dan kaza ne wani ma ce kai lokacin da yake zuwa anguwan mu yake yin kaza da kaza kun sani ne sharrori iri iri in dai kace zaka yi kirki a cikin mutane to dama wannan gado ne sai ka yi hakuri sai ka kau da kai sai ka ji kamar baka ji ba sai ka gani kamar baka gani ba to nan ne cikanka take nan ne wanda yake bakar adawa da kai tun yana tsine ma tun yana zagin ka wata rana sai Allah ya sa masa kaunarka a rai a wayi gari kuma shi ke baka kariya da yawa wannan abin yana faruwa haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kun ga yanzu an yadda mutumin kirki ne amma daga lokacin da ya zo da awar annabta zaka ce aha sha'irun aka ce majnunun aka ce me yau aka ce sa'irun duk waɗannan balƙalu aka ce abin da ke faɗin ma balƙalu abu ahlam ka ce kai tarkacen bacci ne tarkacen mafarki ne bal iftarahu kai qur'anin nan ma fa kirkiran sa yayi bal huwa sha'ir kai a a mawaki ne kaji ana saka maka ne an rasa ma me za a ce da shi Allah ta'ala ya maida musu da martani yace wala ya'tunaka bi masalin illa ji'naka bil haqqi wa ahsana tafsira manzo Allah ke dan gatan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ثالثا مالك إن إن الاقتراح الذي توصل إليه الرسول صلى الله عليه وسلم لحل هذه الأزمة كان بتوفيق من الله تعالى للي ونن دبارة نونن أيكي لأنبي صلى الله عليه وسلم يي نوروري ونن مبلا دكي تكان ونن متاني قدابيو تو للي ونن يا يشي ندمي da dacewan Allah subhanahu wa ta'ala. An gani, liyalfita an zoron nasi ila ma sayaktaruhu Allah lahu bil qiyami bi amrin akbar min hada li tauhidin nas wa huwa al-islam. Saboda Allah yana so ne ya juyo da idanun mutane su fara sa masa ido tunda yayi kaza yayi kaza ya yi kaza wannan ya nuna a nan gaba mutumin nan akwai wani aiki na musamman akwai wani mukami da zai samu babba akwai wani shiri da Allah ta'ala yi masa ma'ana Allah ta'ala zai ba shi wani babban aiki wanda ya fi wannan aikin shine ya haɗa kan mutane baki ɗaya a bayan da suna rarrabe da juna a bayan da suna masu saɓani da juna Allahu akbar wa huwa al-islam shine addinin musulunci Allah madaukakin sarki ya samu dace الرابعة نهدو الأمانة صفة أهل الإسلام والعلماء والدعاة جماعة أمانة رقم أمانة صفة كما مبيا الدين المسلمين أن قالوا أن والعلماء دما لميت malamai an san su ne da mene amana rukun amana waddu'a haka nan malamai masu kiran mutane zuwa ga addini su ma an san su amintattu ne suna da amana فينبغي أن تكون ظاهرة في سيرتهم مشعورة لدى الناس فيذمت ونن أمانة أن سنش أتاريه تفيد درائي وانسيو دقوبي كي مالا وانا كان أمانة to a ga wannan amanan a tare da kai a ga wannan amanar kai din nan kana aiki da ita jama'a mun gane wannan eh ana buƙatar a ga wannan a rayuwarka a ga alama sannan wajen mutane ma a gane cewa kai din nan amintacce ne kada kullum idan aka baka abu ana zargin ka kamar da wasu daga cikin malaman tun farko ma sun ci amanar Allah ba ma amanar mutane ba don yanzu ka amshe abu mai kyau na wahayin Allah ka ɓoye ka ɗauko naka ko son zuciyar wani ka ɗauko ka ba mutane ka ɓoye shirya ka ba su ɓata babu cin amanar da ke wannan ilimi ko akwai babu shi yasa kafirai suke cewa wasu daga cikin mu dai وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا في وأن سبك فرجع في شوى ما في إيماني شوى كي كذوك بهن يرمو ولنحمل خطاياكم للي مزام يتوكي مكو جوا سكايا نوين ذنبنكو الله يتوى ما هم بحاملين من خطاياهم من شيء بذات يتوكي مسوان أبنكايا نوين الناس با الله يتوى إنهم لكاذبون لن ليسوا لنا مقريتان ولا يحملن أثقالهم التي للي ذات الأوتكاية النوينس سوى وأثقالا لو نكاية النوين مع أثقالهم ترى الناس كاية النوين معنى عدد يوم متعلن لك بكر kace musu kaza addini ne wallahi tallahi billahi allazi in kaza gaskiya ne ka ɗaura qur'ani aka kai rantsuwa akan ƙarya duk Allah ya kyare ka ayya akwai ranan kin dillanci kamar da manzon Allah ya faɗa hadisi ingantacce inna Allah la yumli lil zalimi hatta idza akhadhahu lam yuflithu Allah ya nema zalimi jinkiri kai ta cutar mutane kai ta cin amanar ilimi kai ta batar da mutane a kyale ka amma Allah ya manzo Allah ce hatta idza akhadahu lam yuflithu lokacin da Allah zai kama mutum zai danke shi ba zai iya kubuce masa ba sai Allah sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta wannan aya wa kadhalika akhadhu rabbika idza akhadha alqura wa hiya zalimah inna akhadahu alimun shadid kamar haka ne kamun ubangijinka yake yayin da ya kama wata alƙarya alhali tana azzalima lalle kamun sa mai yarɗaɗi ne mai tsanani Allah ka tsare mana imanin Annabi sallallahu alaihi wa sallama a hadith Abdullah bin Amr bin Afi Allah ya kara mishi shaddako ina tsammanin hadisin sa ne Annabi sallallahu alaihi wa sallam cewa salatatun abubuwa guda uku oke arba'un ɗabi'u hudu idan kunna fika in dai suka zamto tare da kai fala alaika ma fataka min ad-dunya kada ka damu dan ka rasa wani abu na rayuwar duniya wani abu ya wuce baka samu ba Manzana sai lissafa yace hifbu amanatin kiyaye amana mun sabu nawa wa husnu khaliqatin da kyawawan ɗabi'u da halaye sai na uku ya ce mai حفظ أمانة وحسن خليقة وعفة في طعمة لكم كامي ودبر يوم شن أبنشي كذومي هدم مال إنك تشن أبنشي في كاي دم أبن الجيني wasu malaman ka ce a abin da ke nufi kwaɗayi in dai kana iya kamewa gabar yin kwaɗayi na abin da ke hannun mutane to koma menene abin da baka samu ba a rayuwar duniyar nan ka riga ka cinye gaba ɗaya ina fata an gane wannan yawwa guda hudun na uku shine wa sidqi hadisi ka zama kana da gaskiyar zance in ka zo magana kada a san ka da yin ƙarya da yin zo ita mallau ya zama kullum za ka yi magana kai ba ka jin daɗin da ka yi ƙarya ka san wani yana nan koje ne shi duk magana faɗin za a yi sai ya yi ne sai ya yi ƙarya sai ya yi ƙarya ƙarya masifa ce ƙarya bala'i ce yadda giya take umul khaba'is haka nan kuma giya take umul khaba'is haka nan ƙarya ce umul khaba'is ƙarya za ta dinga maka jawo abubuwa iri iri shi sa malamai ke cewa fi sarahati rahatun cikin faɗin gaskiya akwai hutar da kai da ka faɗa sai dai a ce an jawo shinka a lokacin amma dai duk yadda aka kewaya aka zagaya ina za a dawo kan gaskiyar ka riga ka buga kawai ka wuce abinka an wuce wannan wurin shi ke da kafin na lafiya an gani amma ka dinga bibiye-bibiye yau kai ne can gobe kai ne can kawo wancan wancan ciri da wancan gangare a a Allah ka tsare mana imanin to jama'a haka malamai da dukkanin al'umma ya kamata su zama musamman malamai masu kiran mutane zuwa ga hanyar Allah Allah ka tsare mana imanin الخامسة نبيا ينبغي للعالم والداعي يا كماتا جمالمي دمي وأذي كرم متاني زواج هنير الله الاهتمام بالعدل ya zama yana himmantuwa ta hanyar yawan yin adalci a cikin zancensa wal bu'du 'anil athara ya kuma ne sance son kai shine al athara son kai fifita kansa akan kowa in dai shi zai samu to kowa ma ya rasa ba haka bane ake son shugaba ba haka ake son mai kiran mutane zuwa ga hanyar Allah ba an san shi da kawaici an san shi da ƙana'a an san shi da bi sannu a hankali an san shi da yin abubuwa irin waɗannan to a nan ne alkhairi yake jama'a Allah ka sani mana imanin mu mahama balagha fadluha fadluhuma du yadda yake ganin ya samu wani ragowa ko wani falala nasu an gane wannan wa manzilatuhuma da ɗaukakan da suka samu da matsayinsu ladal mujtama a wurin al'umma gaba ɗaya to kada a wayi gari sun rabu da abubuwan nan guda biyu yin adalci da kuma nisantan son kai da fifita kai akan wani abu duk yadda malami yake gani ya kai kololuwa wajen ilimi ko ya kai kololuwa wajen matsayi a cikin mutane a cikin al'umma to kada ya zama haka fa rasulullah sallallahu alaihi wa sallam وزع الفضل بينهم بالتساوي domin zon Allah sallallahu alaihi wa sallama sai ya yada falala tsakanin shawa gaba ɗayansu ko bitasawi ta hanyar daidaita su wajen matsayi kowa yana ji yanzu da shi aka ɗauki wannan alhajar aswad ɗin za a ɗaura aljin ɗakin kaba walam yasta'fir li nafsihi aw qabilatihi manzon Allah bai fifita kansa ba ko kuma kabilarsa ta banu hashim yace ai su ne suka fi kowa a wurin a gane cewa kana ɗan karkata zuwa kabilarka to wannan ba ƙaramin abu bane annabi sallallahu alaihi wa sallam bai wannan ba sadisan fi mas'ala ta shida darasi na shida inna al-ihtimam bi jami'i kalimatin nasi wa naz'i wa naz'i fatil at-tanazu'i wal khusumati هدف أساسي لعامة الصالحين والمصلحين لله من توا da tattara kan mutane wajen samun haɗin kai da kuma cire dukkanin abin da zai kawo rigima da rarrabuwan kai da rigingimu wannan wata irin manufa ce wacce take ainihin wato ta tushe da dukkanin salihai da masu son kawo gyara a cikin al'umma yanzu misali yadda muke a Najeriya nan muna cikin wannan yanayin namu na tashin hankali don Allah akwai kabilar da ba a cutarwa akwai to sai iyamiri sai ya ɗauki alƙalami sai ya rubuta wa Amurka da wasu ƙasashe kamar yadda su ne waɗanda aka tabbatar cewa suna da hannu da wasu daga cikin arnan jihar Plateau suka rubuta wa Amurka wasiƙa cewa a zo a yaƙi Najeriya saboda an yi wa kiristoci kisan gilla. Ina tabbatar muku, inda ba don kiristoci namun na ƙasar Najeriya suna kashe musulmi ba, da yanzu babu tarihi ma yaƙi a ko'ina. Ko kuwa, don dai ba a taɓa samu a tarihi ba, ni dai ban sani ba, amma an sani a faɗa min ga su sun yi tsofaffi. Yaushe ne aka taɓa samu aka ce kawai musulmi ya ta da rigima haka kawai ya kama kaso ta kabila haka kawai ba CEE ba sadada to da ma shi kabila cewa musulma a Najeriya mafi rinjaki cewa ba Hausa bai Hausa Fulani to yaushe ne suka suka taba ta da rigima haka kurum su ce su kama kashe waɗanda ba musulmi ba kasan babu wannan amma su a can ba za su kirbu wallahi sai an cika littafi an ƙara cikawa an ƙara cikawa gari kaza ma an yi gari kaza ma an tara mutane an kashe gari kaza ma an kone masallatai an rubuta kaza gari kaza ma an yi kaza tarihin su baki yake kirin su ne ma shafafu da mai a ƙasar tamu ko ba ka bane amma me ke faruwa sai ka tanda cewa kullum rigimar akan wasu ya ƙarewa kan musulmi har an je an zuga wasu wasu ƙungiyar hausawa ta ta ta, ta arewacin Najeriya su ba ruwansu da fulani wai za su yaƙi fulani kai ka ji duk masallacin nan ranka ta kaf ɗin mu nan babu wanda idan aka bi salsalarsa ba za a samu fulatani a ciki ba ko kuwa in dai an bi salsala iyaye da kakanni sai ka samu kuna da me kuna da sarki to ya za ka yi akwai yadda za ka iya rabawa babu hatta yakin da waɗannan fulanin dajin suke a yanzu da wannan kidnapping da sauransu ai wata wata wata wata wata kitimar mara ce aka ki aka aka kitsa ta tun shekaru masu yawa kafin mu farga kuma ka wayi gari ƙungiyoyinmu na addini suka yi sakaci wajen shiga ƙauyuka ana karantar da mutane aka da cikin birane ana targima da juna an kyale su su can a daji da bakin jahilci da komai to dama ka'ida duk inda jahilci ya yada zango to sai ka sami masifa da bala'i da cuta da kisa da kowace irin banna ta yi yawa a cikin wannan al'ummar saboda ne ilimi haske ne jahilci menene duhu ne shi yasa waɗancan da ke cikin duhun mutanen Biafra shi san wai su su dole sai sun bangare sun kafa ƙasarsu. To da ma za a yi adalci sai a ƙyale musu ƙasar tasu su je can da yan soɗi. An gane wannan ai. Har yanzu sai rasa gane me yake hikimar cewa ba za a raba ba. Ko? Kuma ka bibiyi ƙasar Najeriya gaba ɗaya. Kusan ce maka ƙasan iyamurai kusan nan ne mafi yawan ƙasashen da ko in ce yankunan da ba su yadda musulunci ya a cikin su ba duk da akwai manya-manyan malamai akwai sheikh uke ciku wane ne akwai sheikh wane zaka dinga jin sunayen su irin can dan na wani fikin na Islam in Iboland amma har yanzu ga irin kyara da matsala da kisa da abubuwa iri-iri suke mutanen karima ba ci ba su mutane ne wanda ba sa amma an sun shigo cikin ku kuma sun dinga kulla muku ma kirki da sharri ke da iri iri su ba sa zama haka kawai sai sun yafi muku da wata damuwa da wata matsala kai kuma ana kai kuma anan ba kai saka dauka daga nan kai musu can ba su an ta kaga wannan ai zalunci ne to shine maliki cewa himmantuwa da kokarin hada kan al'umma da kuma cire dukkanin wata rigima da saɓani tsakaninsu wannan wata manufa ce ta tushe wacce ya kamata kowane salihin mutum da kowane mutum mai son kawo gyara a cikin al'umma ya zama to ya himmatu ya sifatu da irin wannan sifa dai na bakwai السابعة الحكمة والشورى تجنب المجتمع الخطر والنزعات حكمة لكم shawara. a tsakankanin mutane a tattauna don a samu wata maslaha to wannan yana nisantar da al'umma gabarin dukkanin wani fadawa cikin wani haɗari mai girma da kuma dukkanin samun saɓani da rarrabuwan kai haka ne ko baka bane haka al'amari ke jama'a in dai za a dinga sanya hikima in dai za a dinga yin shawara a tsakankani wane ya ba da shawara wani ya bada shawara mai kyau to da izinin Allah ya zaka komai ya tafi yadda ya dace الثامنة نتقص إعطاء الناس حقوقهم المعنوية كما لا يخل بالمصلحة من أسباب تأليف القلوب وإشاعة الرضا في المجتمع بل وبتاني حقوق إنسو المعنوية وندسكي جي na zuci shi ne alma'anawiya ɗin ma'ana wani mutumin kirki ne ka daraja shi ka girmama shi kaga ba kuɗi ka ɗauka ka bashi ba ko ba tufafi ka ɗauka ka bashi ba ba wata dukiya ka ɗauka ka bashi ba amma yana jin cewa ka bashi girmansa ka mutunta shi ka bashi girman da ya cancanci ka bashi to yin wannan a cikin mutane an gane wannan da abin da ba zai kawo wata matsala a cikin wata maslaha ba ba zai haifar da rashin maslaha a cikin mutane ba wannan yana daga cikin abin da ke ƙara haɗuwar zukata da kuma yaɗa yarda a tsakankanin mutane a rayu lafiya misali a nan yankin arewa sai ka je ka ji an ce akwai sarkin yarbawa ko ne ne local government misali akwai sarkin iyamurai na niyar local government tsakaninmu da Allah yanzu nan garinsu ne garinsu ne yankuninsu ne in ka je Legas akwai sarkin hausawa ko ko ba kama ne akwai sarkin zamfaran wuri kaza ko akwai kaza da kaza kai hannu turai akwai wannan mukamin da kake gani yana da tasiri duk abin da gwamnati za ta yi gwamnatin Legas za ta yi gwamnatin Akwa Ibom za ta yi gwamnatin ina ne dukkanin Benin za ta yi to sai an gayyato sarkin Hausawa an ji ne matsalarka yaya mutanenka wani irin shiri ya kamata a yi musu in yana da abin da ya kamata ya yi bayani a ba al'umma shi kariya da ke rayuwa a cikin waɗannan mutane sai a ba shi kaga ashe jawo dukkanin kabilun a ce akwai sarkin kurama an gane wannan akwai sarkin kaza a haɗu a zauna a tattauna shi kanshi wani abu ne za cewa mu ma ɗin nan ashe an ɗauke mu a matsayin mutane amma in ya zama duk abin da za a kitsa da duk abin da za a warware ya zama ko an mai da ku saniyar ware za ku ji daɗi duk abin da aka kawo na tsari za ku yarda da shi ba za ku yarda da shi za ku hau kujerar naƙi to amma idan aka ja ku a ciki da shugabanninku da wakilanku sai ku ce ko da abin ku ji daɗi ba sai ku ce amma tun da wakilanmu na wurin babu damuwa mun amince za mu din mu je gani abin da hali zai ko ba haka bane ba to wannan jama'a abu ne mai muhimmanci a rayuwar ɗaiɗaikun mutane da kuma al'umma gaba ɗaya yana sa a yarda da juna a rayu da juna cikin aminci sannan kuma a sami alkhairi mai yawa ya zuwa cikin mutane التاسعة نترى مشاركة المجتمع فيما ينوبه وعدم اعتزال وعدم اعتزاله في الملمات مما يرتفع به شأن الداعية إلى الله ويورث دعوته القبول ينتاريا للأمة باكنا cikin abin da zai shafi wakilci da rashin nuna wariya ga wata ƙabila ko ga wasu mutane cikin abin da zai kawo zarge-zarge yana daga cikin abin da yake ɗaukaka sha'anin mai kiran mutane zuwa ga Allah kuma wannan yana sa wanda ke da'awa ya zama da'awar ta samu mene karbuwa yawancin mutumin da ke wa'azi misali baya yawaita zagi wasu ɓangarori ko wasu ƙungiyoyi za ka tadda an fi son jin wa'azinsa fiye da wanda yake yawan aibata wasu ƙungiyoyi yake faɗin maganganu a kansu ko da ko gaskiya yake faɗi amma za ka tadda zukatan mutane ba sa karkata zuwa gare shi saboda ana ganin kamar ya tsamaci waɗancan yana nuna ƙiyayya game da su shi kuma wani zai ce a kaza ba daidai ba ne ko da abin kafirci ne zai ce wannan abin ba daidai ba ne ya saba karantarwa musulunci wannan abin ya saba karantarwa manzon Allah amma ba zai faɗi cewa kafirci ne ƙararraba ko da kafirci amma dai mai yi ɗin duk abin da kake kana yi amma ya saba wa abin da Allah yake so ya saba abin da manzon Allah ya zo da shi to wannan musulunci ne duk abin da ba musulunci ba kuma menene kafirci ne ka ce wannan abin ba haka ba ne kuskure ne wannan ba sunna ba ce sunna shine kaza kenan wanda yake wannan abin ya san ba sunna ba ne mai tace bid'a malamin min yace sunna kishiyar bid'a ko wabbita ya tabi eh ita bid'a kishiyar sunna ce yace ko wabbita ita wa bid'ar tace ya tabi an gane wannan to me kira zuwa ga Allah subhanahu wataala yana buƙatar haɗa kan mutane ko da unguwa ce za a yi wani zama na samun maslaha kada a ce ai wani dan kungiya kaza ne su ya kyale kada ga yaci sa a ga yaci kowa da kowa security anguwa ne wani aikin gayya ne wani haka ta ci gaba ne a wani abin alhini ne an yi wa wani sata an yi wa wani kaza wani mara lafiya ne ake neman tallafi yadda za a tallafa mishi a sami mafita game da lamarinsa duk sai a haɗa kowa da kowa sai a zauna jama'a haka ake yi to yin wannan da mai wa'azi ga mai kiran mutane zuwa ga hanyar Allah yana taimakawa wajen haɗa kan zukatan wajen haɗa kai da haɗa zukatan mutane a wuri guda kuma wannan zai sa da a wasa tsamtu karɓiya a kowane irin yanayi Allah ta'ala ya dace da mu al'ashira na goma قد يغيب الرأي السديد عن كبار القوم ويتفضل له واحد من فتيات من فتيانه الله اكبر جماعه كنجي ما ليتي سو da yawa ra'ayi mafi dacewa yakan iya ɓuya daga ƙwaƙwalen mutanen da suke da yawan shekaru amma sai a wayi gari samari masu ƙarancin shekaru sai kuma Allah ya ba su fikira da fasaha da kuma fahimta na wannan abin ta yadda idan sun yi magana shawarar su tafi dacewa da daidai ashe ba kullum bane mai yawan shekaru in yayi magana sai a ce to abin nan shi saboda yawan shekarunsa abin nashi wallahi jama'a in ba mu cire wannan a ranmu ba to mun dinga shan wahala kenan ah yo ba ka gani ga wani ɗan shekara tamanin ga wani ɗan shekara ashirin ɗan shekara tamanin sai ya zo na a wurin ɗan shekara ashirin yana koyi ilimi in ana maganar yawan shekaru ne ta ya za a yi wannan ɗan shekara ashirin ɗin an linka shi hudu ya iya zama zonar da wancan ya mai faɗa a ajinance yi kaza bar kaza yi kaza bar kaza ashe zalika fadlullahi yu'tihi man yasha kuma cikin mutane jama'a ina gaya muku akwai mutanen da Allah ya musu baiwa na zurfin tunani in ana magana ana shawari ko ana tattauna wajen mitin zai yi shiru yana jin maganganun kowa karshe da zai fito da wata maslaha guda ɗaya ko ya bayar da shawaran sai ka ji duk zukatan mutane sun karkata zuwa ga wannan abu to kada ka ce kai saboda ka ba da taka shawaran ba a ɗauka ba ka ce kai ba za ka bi shawaran kowa ba mai ƙaramin shekaru a'a a lokacin da ake wannan maganar ta ɗaga wannan abin a ce a sa shi a jikin ɗakin Ka'aba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shekaran sa nawa 35 a cikin su akwai baffannin sa ɗan shekara 80 akwai ɗan shekara 70 wanda sun ninka shi ma a shekaru amma duk da haka ba su iya yin tunani na abin da manzon Allah ya yi irin wannan tunanin ba. Yamma mun gane wannan? Yawwa, don haka ɗan kama za ka yi zuwa kana tunana kai gidan nan ya kamata a yi gyara a wuri kaza, a sa kaza a wuri kaza sai ce maka haba ba ba. Ai ba haka ya kamata a yi ba. Ya kake gani inda za a ce a yi kaza ka ce eh kuma gaskiya ne ba. Kai fa ka haife shi. Ko? Amma yanzu ya nuna maka hanya kuma ka bi amma ka samu mutum mai taurin kai dan gargajiya na asali ma da sai kalle ka ce kai ya ka haife ka shi kullun awansa kawai yawan shekarunka an gane ai yana aure yawan shekarunka da hankalinka bai ɗauka cewa Allah zai iya wani baiwa ba amma fa ya yadda wani bai kai shi yawan shekaru amma ya fi shi kuɗi ya yadda amma ilimi ne da tunani ake ganin cewa wanda bai kai ka shekaru ba zai fi ka ba abin mamaki ke da wajen mutane Allah ka shirya da mu jama'a kun ji wa ya tafaqqadunahu wahidun min fatayatihim min fitayanihim sai a samu wani ɗaya daga cikin samarin su hankalinsa ya kai zuwa ganin fa yanbaghi talab ar-ra'yi min al-jami' dan haka jama'a idan an zo wajen tattaunawa ana so ne a saurara a gama jin ra'ayin kowa tukuna idan an ji ra'ayin kowa sai a zaɓi wanda ake ganin ya fi zama daidai ko da waye ya bada wannan shawara sai a karɓe ta kamar yadda janar yakubu gawan ya yi a wancan zamani lokaci yana lokaci shugaban ƙasa ita mai arewa to ni dai na san addinin ba ɗaya ba amma ina so saboda mutanen kudancin nan saboda wannan hakan shaƙin ba ta ta ko da ba za a haɗa kai ba amma ku zo mu haɗin baki kun gane zancen ba ku gane ba ya ce a zo a yi haɗin baki idan ka ce a yi haɗin baki haɗin kai ne haɗin baki a wurin bahaushe idan ka ce zo mu haɗa baki da kuma zo mu haɗa kai haɗin kai baya yiwuwa sai ya zama abin da kuke kai iri ɗaya ne sak sanin ku tafi amma haɗin baki ana yi tsakanin mugu da na ƙwarai ana yi tsakanin musulmi da kafiri saboda cimma wata maslaha kuma amfanin kowa ne kiristan zai amfana musulma zai amfana sai a haɗa baki don a sami a samu maslaha game da wannan abu shi kenan mutu wannan wurin yanzu misali bandit ne sun zo gari za su yaƙi mutane dala idan sun zo garin nan za su tantance tsakanin wanda yake kirista da wanda yake musulmi kowa aka samu ta haɗa kaɗan ya za'a muku in harbi ne kawai kan mai uwa da wabi za'a yi ta ce to kun ga ku zo mu haɗa baki idan mutanen sun zo mutum kare su gaba ɗaya mu musulmin mu da kiristocin mu da masu addinin gargajiya mu fuskance su don mu samu nasara a kansu don dukkanin marayu ka wannan haɗin baki ne amma mai amfani ne ko mai amfani ba ne mai amfani ne kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallama a garin Madina ya yi haɗin baki da suwa Yahudawa na gefen garin Madina cewa zan ba ku kariya an kawo muku hari, ni ma za ku ba ni kariya an kawo min hari duk da addinin ba ɗaya ba ne. Amma daga baya sai suka munafinci wannan haɗin bakin da aka yi da wannan zaman da aka yi aka rubuta kuma a rubuta aka yi alƙawari. su saba wani alƙawarin manzo Allah kuma ya yaƙi shi ya fatattake su gaba ɗayan su ina fata mun gane wannan jama'a Allah ta'ala ya samu dace zaka jama'a idan an zo irin wannan to ana neman shawara ne a ji bakin kowa sai da za a sami ainihin wato kyakkyawan maslaha Allah madaukakin sarki ya samu dace wannan shine ƙarshen wannan babi da waɗannan abubuwa masu muhimmanci da wannan malami ya takaita mana malamin malam Profesa Muhammad Sani Umari Jallemu Allah ta'ala ya saka mishi da alkhairi nan za mu dakata saboda ƙwarewar lokaci insha Allah muna fata abin da muka karanta daidai Allah ya sami tarayya a cikin lada wanda muka kuskure kuma Allah ta'ala ya gafarta mana bukatun mu alkhairi Allah ta'ala ka biya mana za mu dinga buɗe daman yin tambaya idan akwai da ke tambaya bayan an gama darasi za a iya amsa masa tambayarsa ko da bai shafi kai tsaye darasin da aka yi ba ɗan ɗaiɗai ko haka ɗaya biyu ɗaya biyu haka in wanda muka sani ba da amsa wanda mu sani ba kuma sai mu je mu yi nazari a kai mu nemo amsar in Allah ya kai mu darasi na gaba sai a zo a bada amsa insha Allah ta'ala Allah madaukakin sarki ya lafiya da mu ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم ارفع عنا البلاء والغلاء اللهم ارفع عنا البلاء والغلاء اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم انصر دينك وسنة نبيك وعبادك الصالحين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته